wasu ayoyi na alkur'ani kafin mu ci gaba insha Allah wani tafaddal mashkuran ma'jura fainahu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلاً جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wani Abdullahi Abba daga Zariya kenan, ɗaya daga cikin masana Alkur'ani mai girma na wannan yanki da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu Allah ya ƙara wa rayuwa albarka. A na ji masu cewa sai gari ya waye ɗinnan daidai sun shirya, ƙila dai sai garin ya waye. Na'am? sai sahe Allah ya kai mu lafiya mai wa'azinmu na gaba shugaban kungiyar jama'ati zatul bid'a wa iqamati sunna na ƙasa shugaban haɗin kan kungiyoyin ahli sunna na garbi ifriqiya fadilatu sheikhu doktor imam abdullahi balalau tare da shugaba akwai shugaban majalisa alaramomi na ƙasa alaramba abubakar adam katsina alaramba abubakar adam katsina ka zo ka karanta wasu ayoyi kafin isowar shugaba Allah maɗaukakin sarki nike roƙo ya taimaki shugaba ya daidaita harshensa Allah ya kare shi daga kuskure Allah ya amfanar da mu da abin da za mu ji alaramba abubakar adam bismillah Alarama bismillah. Naam. Bataiba.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن امسكهما من أحد من بعدي إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يواخذ الله الناس بما كتبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يوخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا
gaishe ka alhamdulillah wal khairu kulluhu fima jaa bihi kitabullah wal fawz wal falahu fi mutaba'ati sunnati wa ma amara bihi rasulullah wal bid'atu kulluha shar wa man ittaba hawahu faqad dallahu allah نحمده تعالى أدبنا بالقرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘yan uwana ‘yan izala da kuma shugabannin izala da sauran ahalus sunna wal jama'a daga ko'ina da muka haɗu a wannan babban birni na birnin kebbi ina farawa da gaisuwan addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya tara mu a wannan babban birni birnin kebbi jihar kebbi ba don komai ba don gayyata ta musamman wanda mataimakin shugaban wannan kungiya ta ƙasa baki ɗaya mataimaki na biyu sheik abbas jega ya gayyace mu domin zuwa halattar bude wannan katafarin masallaci wanda insha Allah gobe za a bude ina addu'a Allah subhanahu wataala ya ƙara sanya wannan taro albarka wannan masallaci da aka gina saboda Allah muna addu'a tun daga wanda ya samar da filin gina masallacin wanda shi kansa Sheikh Abbas Jiga shi ya fara tattalin wannan fili don tunanin ya gina gidansa ya shigo ciki amma sai tunanin ba da wannan wuri ga Allah subhanahu wata'ala Allah ya taimake shi da mutanen kirki makusantansa aka samu ɗaya daga cikinmu masu hidimtawa wannan ƙungiya alhaji ibrahim bagudu wanda yana tare da mu ƙani ga tsohon gwamna na jihar kebbi kuma minista na bajet da kasafi na ƙasa baki ɗaya muna muku addu'a daga kai har wanka minista Allah madaukakin sarki ya saka muku da alkhairi yadda kuke wa addinin hidima Allah madaukakin sarki ya bada ladan wannan aiki babu shakka duk wanda ya kalli wannan masallaci ya duba da kyau zaka yi zaton kana cikin birnin Makka domin inda ba a koro wurin gina masallaci yanzu ma al'ummarmu sun soma koyi da ire-iren wayannan masallatai da ake ginawa a ƙasar Saudi Arabia. Ina fata sauran waɗanda suke hidima wurin gina masallatai a ko'ina a wannan ƙasa Allah ya ba da lada. Ga Honorable Kawoje shi ma yana nan, shi ma mai hidima ne da ƙoƙari wurin gina masallatai. muna fatan Allah ya saka mishi da alkhairi kamar yadda aka ambata wannan jiha Allah ya ba ku sa'a kuna da al'umma masu kokari tun daga gwamnoninku da Allah ya ba ku wanda suka gabata har zuwa shi gwamna da yake kai kowanne da irin kokarinsa da yake yi wurin taimakon addini sannan ba za mu gushe ba ina ƙara yabawa ga shugabannin wannan kungiya a wannan jiha ta Kebbi shugaba Aliyu Ladda da 'yan majalisar ka da kuma sauran waɗanda suke taimakawa wurin gudanar da wannan kungiya Allah shi ƙara muku albarka ya ƙara haɗa kanku ya ƙara sanya albarka shugaban kungiya ya yi jawabai masu ƙarfafawa akan abin da ake fuskanta na fatun layya da irin abin da suka je suka gani na kokari da wannan kungiya take yi wurin gina university mai suna Jami'atu Salam Assalam Global University Hadeja mallakan wannan kungiya ta Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna wanda sati da ya gabata a cikin jami'ar muka yi taro duk wani wanda ya je wannan taron ya ga abin da ya gani kuma ya dawo gida da murna da farin ciki ina fata Allah ya nuna mana lokacin da za mu tattaru mu je buɗe wannan jami'a mu ga ɗalibai suna zama a cikin aji Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana graduations masu yawa na ainihin wato ɗaliban wannan jami'a jami'a in Allah ya da ta kafu da taimakon Allah subhanahu wata'ala muna fata Allah ya ba mu ikon gudanar da ita da ƙara sauran ayyuka duk waɗanda suke taimakawa Allah madaukakin sarki ya ba da ikon taimakawa sai an jajirce wannan hanyoyi da muka fito da shi na ba da tallafi na fatun layya mu ci gaba da amfani da wannan hanya don mu ga cewa an yi abin da ya kamata kowa ya ba da irin gudumawarsa gwargwadon abin da zai iya. ‘Yan uwa musulmai, a irin wannan tarurruka mun saurari wa'azuzzuka, yanzu mai girma sakataren wannan ƙungiya, Sheikh Dr. Muhammad Kabiru Haruna Gombe ya sauka daga wannan mimbari, ya ja hankalinmu, ya yi mana nasiha, ya nuna mana muhimmancin ƙungiya. ƙungiya tana da muhimmanci albarkacin wannan ƙungiya al'umma da yawa sun gane addini watakila inda ɗaiɗaikun al'umma kowa ya tsaya kawai a garinsu ko a barkazinsa da karantarwar sunna da bata kai inda ya kamata a ce ta kai kamar haka ba amma magabatan wannan ƙungiya waɗanda suka gabata Allah ya taimake su suka zauna aka yi tunanin kafa wannan ƙungiya ba ƙaramar nasara ce Allah subhanahu wata'ala ya sanya ƙarƙashin kafa wannan ƙungiya aka samu ba ina addu'a waɗanda suka tsaya suka yi tunanin kafa wannan ƙungiya ga shawaran da aka yi bisa tunanin wannan ƙungiya Allah ya saka kowa da alkhairi ga alarama Abubakar Adam yanzu da tsohon zuma ake magani yana hawa kan wannan mimbari duk wanda ya san wannan sautuka guda biyu in yaji wannan sauti nashi yaji sauti na mala yahuza bauchi duk inda ake ka san cewa izara ta sauko wannan gari a taron da ya gabata shugaban majalisar malamai dr jalo ya yi bayani ya ce shekaru arba'in da suka wuce haka muke fitowa za a je wurin wa'azi sun fito daga jalingo mu ma mun fito daga ƙauyen mulau mu haɗu mu samu moton da ke fitowa daga abakalake moton AA tofa Allah ya ji kansa da rahama daraktan mu na agaji in sun hau duk inda motocinsa suke in lokacin wa'azi yayi zai ce to inda moton take ta tsaya kawai ta ɗibi masu tafiya wa'azi fi sabilillahi haka za mu hau a yi belbela a cika moton ba don komai ba a tafi inda za a je a ji wa'azi kowa na zuwa saboda Allah ba wanda ake bawa ko kobo Allah ya yi wannan kungiya albarka har yau zuwa wannan lokaci gashi ta bunƙasa ta kai ko ina yanzu wannan wa'azin da ake yi wayanda suka zo daga ko ina a wannan jiha akwai wanda aka bawa kuɗi cewa a biya ku don ku zo ku ji wa'azi ba ma a biya ku ba yanzu abin da ke a jihunku in mun ce ku kawo saboda Allah za ku kawo ko ba za ku kawo ba to amma kowa ya rike abinsa amma kuma ya yi tanadin tunanin me zai yi don ya taimaka wa addini kada ka rike kudinka kamar yadda malam kabiru ya ce wannan masallaci daga gani ba da karo-karo aka gina ba idan an ce a yi karo-karo yau wannan a kawo a kawo watakila sai an yi shekaru mai yawa ba a tara abin da za a gina wannan masallaci ba amma Allah ya ba mu mutum guda a cikinmu wanda ya zai wannan gini ya kamata mu ƙara godewa Allah mu gane amfanin ƙungiya inda ba mu haɗa kanmu ba ba a yi wannan karantarwa ba watakila da ba a samu ire-iren wayannan su zo su yi wa addinin hidima ba saboda haka ƙungiya tana da muhimmanci ina addu'a Allah ya ƙara sanya mata albarka. Muna fuskantar aikin haji, yanzu sakataren wannan ƙungiya a jihar Kebbi, alaramma suru yake cewa shugaba ina neman izini. Gobe in Allah ya kai mu muna cikin advanced team, farkon waɗanda za su fara tafiya jihar Kebbi gobe za a fara ɗiban alhazai waɗanda za su tafi aikin haji kuma yana cikin waɗanda za su fara tafiya da alhazan jihar kebbi muna addu'a Allah ya kai su lafiya za ku sha mamaki eh ƙwarai ya mazo da shi ana tunasar da ni akwai wanda ya musulunta yanzu kafin hauro ina zaune aka ce ga wanda zai musulunta sai mu hau kan mimbari a kawo shi muka ce a ku kawo shi domin in an ce ga mai musulunta ko da hudu ba ake yi liman ana son a dakatar da hudu ba a musuluntar da shi wannan bawan Allah sauki hannun ka karkada mu eh to kuma baya kadan in ka kuma baya kadan daga fuskar yawa don kowa ya ganshi daga fuskar kuma yawa wanda da duk ya san shi ba musulmi ba yanzu ya gane musulmi ne gashi dama yayi kama da musulmai da sunanka yaya sunan shi da Emmanuel yanzu kuma sunanka Muhammad Allah ya sanya wa musuluncin ka da namu albarka ya riga ya karbi kalmar shahada in Allah ya yarda wayanda suka zo da shi kuma za a bincike ina yake don a taimaka mishi a tabbatar da yana musulunci yadda ya kamata Allah ya sa musuluncin ka da namu baki da albarka to al'umma aikin hajji yana cikin abin da muke fuskanta yanzu kuma in Allah yadda daga gobe za a fara tashi alhazan Najeriya zuwa ƙasa mai tsarki ina kira gare ku wayanda Allah ya ba su dama don su je su yi aikin hajji ku sanya wannan ƙasa tamu cikin addu'o'inku. Najeriya tana bukatan addu'a Allah ya ba mu cikakken zaman lafiya. Abubuwa suna ta faruwa a wayannan jihohi namu da ma jihohin wato arewa maso gabas. Abubuwa da rashin zaman lafiya ya sake dawowa ana samun ainihin wato kashe-kashe da zub da jini a wurare daban-daban. alhazai idan kun je a sanya ƙasanmu cikin addu'a. Mu ma da muke gida, wadda Allah bai ƙaddara za su je aikin hajji ba, su ma a idda duk suka yi addu'a Allah zai karba. Muna fata Allah ya ba wa al'umma musulmi ikon zuwa wannan ƙasa mai albarka don sauke farali waɗanda ba su samu dama ba waɗanda Allah ya ba mu dama muna zuwa Allah ya ƙara maimaita mana maimaitawa mai yawa saboda haka aikin haji wuri ne da Allah subhanahu wata'ala ya sanya albarka shi yasa alqur'ani yace wa azzin fin nas bil hajj وأذن بالله بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ya ya يأتين من كل فج عميق me zai faru Allah ramma ليشهدوا منافع لهم ويذكر ويذكر اسم الله في أيام معلومات saboda haka wa في azzin أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام to me zai faru وكلوا منها وأطعموا الق- وأطعموا البائس الفقير sai kuma me ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت a العتيق gashe ka Allah ramma wa azzin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahu lokacin da annabi Ibrahim alayhi salam ya gama ginin ɗakin Kaaba da shi da ɗansa annabi Ismail sai Allah madaukakin sarki ya ce to kuma yanzu kai yakuwa kai kira ka sanar da mutane cewa su zo su yi aikin hajji za su ansa sai ce ya Allah yaya zan yi in daga sauti na har ya kai ko ina sai Allah ya ce kai dai yi kiran in ka yi kira fa alayyal bala ni ne zan isar da ainihin wato wannan kira naka saboda ka ce ayyuhan nas ya ku mutane inna Allah farada alaikumul hajj lalle Allah ya farlanta muku aikin hajji fahujju ku zo ku yi aikin hajji saboda haka annabi ibrahim alaihissalam sai ya zamanto ya yi wannan kira sai allah ya ɗauki kiran ya sanya a duniya malamai suka ce tun ainihin wato muna cikin tsatson iyayenmu tun ba mu zo duniya ba annabi ibrahim ya wannan kira duk wanda ya kira yana tsatso in ya ansa zai ce labbaik Allahumma labbaik in ya sake kira sai ce labbaik Allahumma labbaik gurgudun yadda ya ansa gurgudun zuwan sa aikin haji wani an yi kiran bai ansa ba an sake kira bai ansa ba Allah bai yi bai kaddara mishi zai je aikin haji ba saboda haka sai kenan haji kiran Allah ba kuma zuwa bane wai don a je a shakata ko don a kecere ni ko a ce ni alhaji ne a'a zuwa ne na sauki farali shi yasa wani bawan Allah ya zo majalisar Ibn Sirin babban malami mai fassara mafarki wani lokaci ya kalli yadda kake ya fassara maka gurgudun da'arka da biyayyanka ga Allah sai ya ji wani yana cewa na yi mafarki ina kiran sallah sai malami ibn sirin ya ce kana kiran sallah ya ce to za a yi aikin haji da kai bana saboda mutumin kirki sai ce saboda me saboda Allah ya ce wa'azzin fin nasi bil hajji ya tuka rijalan wa ala kulli zamir ya ci da min kulli fajjin abin ya fassara mishi da kiran sallah da yayi a cikin bacci alama ce na kiran ya ansa kiran annabi Ibrahim alaihissalam sai wani ma a gefe sai ce ni ma na yi mafarki ina kiran sallah sai ce to kai za a kama ka amma bulala ka yi sata ya yi tsammanin za a fassara mishi irin yadda aka fassara wa wancan sai ce ah, to ya kace wannan zai je aikin hadi ne ko za an ka ya ce ai Allah ya ce summa azzana mu'azzinun ثم أذن مودد
أية- أيتها الإر ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون وكاكا ينوان النبي يوسف كنكو قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون a gaishe ka a gaishe ka a gaishe ka larama saboda haka da yake mafarki ana fassara shi gwargwadon nagartan mutum in ka ga alkhairi ana fatan ya zamanto alkhairi ba lalle bane a dace in ka ga mummunan abu an ce karka gaya wa kowa ka nemi tsari daga Allah subhanahu wataala in kai mafarki mummuna ya addu'a Allah ya tsare ko da ka yi mafarki mummuna ga wani kar ka zo ka ce mishi kai wallahi je na yi mummuna mafarki a kanka masu irin wannan yan bidiya ne shi yasa yan bidiya suke tsorata masu mulki ake tsorata waɗansu yan kasuwa da basu gane addini ba ya zo kawai sai ce ma wallahi je na yi mafarki kai mafarkin da na yi na ganka cikin tashin hankali wai wani bafarata ne an ce ya yi- an yi- ya- ya yi mafarki an gan shi akan akan saniya sai aka ce kan saniya ce to mutuwa ne yace sai na makarkale sai na fado na makarkale ce ka fado ce to sai kaga wato kar a fassara wa mutum mafarki mai fassara mafarki sai ya dubi halayen mutum kuma sai ya yi kirdado in ya dace da sa- mutumin ya zamanto mutumin kirki ne sai a fassara shi haka kaga wancan sai ya ce a sai kenan ga abin da ya faru da 'yan uwan annabi yusuf lokacin da annabi yusuf suka kawo mishi ziyara ya gane dan uwansa sai ya yi hikimar rike shi aka sanya tiya na ainihin wato gwamnati a cikin kayansa domin a kamo shi saboda ya zauna tare da dan uwansa sai aka sa mai kira ya yi kira ya ce ya kuta waga cikinku akwai wanda ya sata ko kuma kudin nan barayi ne kun yi wa gwamnati sata sai ga su sun juyo suna ce me kuka rasa mu ba barayi bane mu mutanen kirki ne sai ibnu sirin ya fasara cewa idan an ga mutumin da ba na kwarai ba yayi mafarkin abin da yaga an fasara wa wani na mutanen kirki shi kuma sai a fasara gurgurun yadda yake annabi ibrahim alayhi salam yayi kira zuwa ga ainihin wato aikin hajji Allah maɗaukakin sarki ce in kayi wannan kira za su zo maka daga ko'ina waɗansu suna tafiya da ƙafa waɗansu kuma akan raƙuma ma'ana wasu za su zo da ƙafa waɗanda suke kusa waɗansu za su zo kan abin hawa waɗanda suke nesa kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yanzu ya sauƙaƙe mana tafiyan aikin haji ya zamanto ga jirgin sama cikin 'yan awanni an isa zuwa aikin haji aikin haji akwai hikima yace li yashhadu manafi'a lahu za a samu ainihin wato amfani mai yawa mutanen ko ina kowace nahiya an zo ana tattaunawa ana sanin lamura na ainihin wato al'ummar musulmai shi yasa kowace kasa takan nada amirul hajj ya jagoranci al'umma a je a tattauna matsala don a warware don haka yan uwa aikin haji akwai alkhairi mai yawa ciki idan kun tafi aikin haji kafin ka tafi yi kokari ka samu mutanen kirki ya zamanto su ne abokan tafiyarka tun daga nan gida ake samun abokan tafiya na kwarai waɗanda in an same su in aka je za a yi aikin haji na kwarai samu maluma waɗanda za su koya maka sai ya zamanto ka yi amfani da wannan dama domin wato cin moriyar tafiya aikin hajin da ganewa da kuma yin addu'a da sanin ƙa'ida na aikin haji in kana cikin mutanen kirki masana za su koya maka. Ina fata alhazanmu, Allah ya sa mu je lafiya aka kuma dawo lafiya.
Amin.
Allah maɗaukakin sarki ya ba wa ƙasanmu zaman lafiya.
Amin.
Allah subhanahu wata'ala ya ƙara sanya albarka waɗanda ba su samu dama ba Allah ya ƙara hore mana hanyoyi da za mu ci gaba da taimakawa muna fatan Allah subhanahu wata'ala shi ƙara jagora mai girma gwamnan jihar Kebbi muna mishi addu'a irin yadda ake samun ci gaba a cikin wannan tafiya na gwamnatinsa Allah ya ƙara sanya albarka Amin.
Allah ya ƙara taimakonsa da yin adalci Amin.
Allah ya ƙara taimakonsa da taimakon addinin musulunci Amin.
muna fatan Allah ya taimake shi da mashawarta na kwarai ba za mu gushe ba Najeriya kanta muna yi wa shugaban Najeriya addu'a Allah ya bashi ikon yin adalci Allah ya taimake shi akan daidai idan muna yawaita yin addu'o'i wa shugabanninmu sai Allah ya karba sai Allah ya sa su zamanto mutanen kirki idan muka yi shiru ba ma musu addu'a duk bala'in da ya faru daga hannunsu ina zai fado kanmu zai fado a sai yi musu addu'a ba su muke yi wa ba muna yi wa kanmu ne duk wanda ya tsaya yake wa wani addu'a sai Allah ya wakilta mala'iku na alkhairi su rika cewa to walaka bi mithli abinda kake nema wa ne wurin addu'a kai ma Allah ya yi maka saboda haka akwai hikima cikin yi wa shugabanni addu'a shi yasa duk inda muka tsaya sai ka ji muna musu addu'o'i muna musu fatan alkhairi in kuma mun ga sun yi kuskure muna da hanyar da za mu bi mai musu nasiha don gyara wannan kuskure nasu muna fata da mu da su Allah madaukakin sarki ya kara mana jagora Allah shi ba mu zaman lafiya in Allah ya yarda gobe za mu zo mu jagoranci bude wannan masallaci mu kuma gabatar da limamin wannan masallaci mu yi mishi fatan alkhairi mu yi wa al'umma fatan alkhairi Allah ya kai mu lafiya kuma ya sa a bude lafiya ya sanya albarka mai yawa subhanakallahumma bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سي صاحي سي تاواي mai wa'azinmu na gaba sheik abbas muhammad jega tare da shi akwai alaramma rilwanu kaduna alaramma rilwanu kaduna ka zo ka karanta wasu ayoyi kafin isowa sheikh Allah madaukakin sarki nike roƙo ya taimaki sheikh ya daidaita harshensa Allah ya amfa